أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وآله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا عليم يا حكيم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حسبنا الله ونعم الوكيل Allah ya ce laƙar kafar na ƙalu inna Allah huwal masihu bin Maryam lallai waɗanda suka ce Allah shine masihu ɗan Maryam sun kafurta in ji Allah ya ce haƙiƙa waɗanda suka ce Isa ɗan Maryam shine Allah waɗannan sun kafurta irinsa ya gabata a baya wa ƙala almasihu ya bani Isra'ila Abdullah rabbi wa rabbakum waɗannan wanda suka yi wannan maganar nasara wato maganganunsu dangane da jingina allantaka ga annabi isa ko mahaifiyarsa kala uku ce waɗannan su ne nasara yaƙubiya su ne suka jingina cewa allah ma shi ne masihu ɗan maryam ba rarrabawa aka yi ba kamar yadda za mu ji wasu a gaba kuma su ba haka za su ce ba suka ce shi shi ne masihu ɗan maryam to sai allah ya ce wa ƙalal masihu shi masihu ɗan maryam ɗin ya bani isra'ila ya ce ya ku banu isra'ila abdullah rabbi wa rabbakum to ku ji wani irin wato salo da tsari irin na alkur'ani su waye suka ce isa ɗan maryam allah ne ai ba, ba, ba yahuda ba ne ba banu isra'ila ba ne ba nasara ba ne to allah ya ce sun kafirta to sai ya ce kuma yahudu banu isra'ila annabi isa ya ce ku bauta wa allah ubangiji na ubangijinku to menene ai kama kuma ba su nasara ake ba ansa ba a haka da kama wanda ya faɗi magana shi aka ba shi ansa ai sai ka ga cewa kamar sai allah ya ce ga abin da annabi isa ya faɗa ga su nasara a'a sai allah ya kawo maganar da annabi isa ya faɗa amma ga yahudu to me mahaɗin maganar da waɗannan nasarar suka ce masihu ɗan allah ne da nan kuma annabi isa da yake magana kuma da banu isra'ila ai haɗi ne raddi ne mai ƙarfi a nan Allah ya yi amma sai an duba da kyau ake iya gane shi abinda Allah yake nufi cewa da kuka ce masihu ɗan Allah ne ai shi ne Allah to bari ku ji shi wanda kuke cewa shi ne Allah bari ku ji irin maganarsa da ya da banu Isra'ila me ya ce da su ibudullaha ku bauta wa Allah sai ce me rabbi wa rabbakum Allah ne yake ce abota wani Allah kenan kuma ya ce abota kuma ya ce wa Allah wannan Allah da ya ce abota shine shi ma shi yake bauta shine ubangijinsa to ku yaya in an waiwayo to ku da kuka ce shine Allah kun ji Allah yana gaya wasu cewa kuma abota wa Allah kaga ai raddi ne akan su eh to ta fuskar raddin kenan rabbi wa rabbakum ku bauta wa Allah ubangiji na kuma ubangijinku annabi Isa anan ya bayyana bashariyarsa cewa shi ma mai bauta awa ne don haka ba abin bauta ba ne ba innahu man yushrik billah annabi isa ya ce lamarin da sha'anin yadda yake duk wanda ya shirka da allah a cikin bauta ko ya ce wa wani abu allah ko ya bauta wani allah faqad harrama allahu alaihi aljannata hakika allah ya haramta aljanna gare shi tatar to sai kuma wa ya bashi aljanna tasa ce kuma ya ce shi ya hana to wa kuma zai baka baka da aljanna kenan to kaji wa ma'awahun nar kuma ba a tsaya nan ba kada mutum duk wanda bai shiga aljanna ba to yana wuta shi sa ce an hana shi aljanna kuma ko masa wuta don idan mutum aka ce ai baya aljanna amma yana wani wuri kuma ba wuta ba to ai da sauki ai kuma Allah bai faɗa mana shi wannan wurin kowane irin wuri ne ya ya yake ba azaba ake ko rahama ake wuri ɗaya Allah ya faɗa shine shine eh, mutanen a Arab a Arab waɗanda su Allah ya ce suna leƙo aljanna suna leƙo wuta in sun yo nan su ce Allah kiyashe mu in sun yo nan su ce kuma suna tsammani amma a ƙarshe Allah ce wahum yadi ma'una waɗannan su ma za su faɗo aljannar to daga baya dai gidan guda biyu ne za a yi wuta ko aljanna idan ka laliba ka laliba ka laliba ga buga mutum aljanna ba to ka- shi- ka kyale shi kakka neme shi a to to ina za ka neman sa kuma inda ba wurinka ba Eh, kakka neme shi kawai eh shi sa Allah ya ce wa ma'awahun nar kuma makomarsa wuta ce wa maliz zalimina min ansar Allah ya ce aiko lallai azzalimai mushrikai ake nufi anan mushrikai ba su da mai taimako a ranar lahira sun gama yawo kenan sun je wa Allah da shirka duk wanda ya je wa Allah da shirka ya gama yawo don haka a kiyayi shirka musamman a ce dan duniya kuma wai kana musulmi kuma kana musulmi ka je wani abu kake nema shi mutumin wanda watakil arne ne ko kuma musulmin da ya yarda shi ya yarda mushrikin ne ya gaya ma ya ce amma sai an kauce hanya ka ce to ai malam ko- to ina ma za a ce malam anan saboda haka ka ce a tafi kawai wai kai kana hango gafara da rahama ta ta Allah Allah kallalle mai ita ne mai ita ne amma waye gaya maka zai maka kai waye gaya maka za a gama wannan abin kana raye har za ka nemi gafarar duk waye baka wannan labarin baka da shi sadaka a kiyaya kawai kuma ga abin da Allah yake ce mana wanda di ya je wa Allah man ya rabbihi mushrikan duk wanda ya je wa Allah yana mai shirka to wutar jahannama ce za ta ci za ta yi ta cin sa har abada to ai kaga kuwa ba kyau to
لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة mm.
وما من إله إلا إله واحد mm.
وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم Allah ce laƙar kafarar lazina ƙalu inna allaha salisu salasa ga wata magana ta suna can sun ce inna allaha huwal masihu ibn maryam Allah shine Isa ɗan Maryam wancan an ce nasara ya akubiya ne suke wannan suka faɗi wannan su ne masu kan wannan aƙidar a nasaran ma kala kala ne kuma itikadin su dangane da annabin Allah annabi Isa shi ma kala kala ne waɗancan tungurungun suka ce kawai shi ne Allah nan kuma Allah ya ce a'a waɗanda kuma suka ce inna Allah salisu salasa Allah ɗaya na- ɗayan iyayen ɗayan alloli ne guda uku to waɗannan ka kuma maganar su daban su kuma waɗannan markusiya ne da nasduriya sunan su kenan su kan wannan aqida suke abin da suke nufi Allah ɗayan i- ɗayan alloli ne guda uku mana ɗa Allah ne uba Allah ne an gane wannan sai suka ce kuma to shi kuma Allah da ya haɗu da waɗannan duka sai aka zama kuma Allah duka trinity kenan saboda haka kala biyu ne maganar nasu akwai inda suka ce a uwa Allah ce sai kuma shi ɗa Allah ne sai kuma Allah Allah ne kowa na zaman kansa wannan kenan shi yasa can Allah yake cewa wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryama a anta qulta lin nasi takhizuni wa ummiya ilahaini min dunillah kai kai ka ce a rike ka kai da kai da mahaifiyarka Allah alloli guda biyu to kaga ilahaini alloli guda biyu ai kaga kuma ga Allah can daga baya in an hada shi nawa kenan uku to wasu wannan magana ce tasu wasu kuma ba haka suka ce ba ta suka yi a'a ɗa Allah uba Allah ruhi Allah amma dukkansu ba za su zama kuma Allah ba sai an haɗa su ukun tukuna suka zama Allah to to wannan dukka Allah ya ce kar kafara duk wanda ya wannan itikadin Allah eh, na na Allah uku ne ko biyun ne ma kafirin ne Allah ɗaya ne shi sa ya ce ma min ilahi illallah ba wani abin wanda za a cewa ya karɓi wannan sunan na ilahu sai allahu ma min ilahin illallahu babu wani wanda zai za a ce masa ilahu ne shi sai ubangiji shi ko wanda ya cancanci wannan sunan la yalidu wa la yuladu laysa biwalidin wa- wala mauludin bal huwa khaliqu kulli walidin wa mauludin Allah shi ba a haife shi ba shi ko ba bai haihu ba kai shi ne mahalicin duk wani wanda ya haihu da aka haife shi mahalicinsa ne shi kenan to kaji wa min ilahi illa illa ilahun wahidu ba wani ilahu wanda shi ne abin bautawa da gaskiya sai Allah shi guda ɗaya tak Allah cewa illam yam- yantahu idan ba su tike da irin wannan maganar da suke yi ba cewa Allah uku ne ko Allah ɗayan uku ne la yamassanna allazina kafaru minhum azabun alim lalle azaba mai raɗaɗi mai raɗaɗantarwa za ta shafi kafirai daga cikinsu dubi wani shi ma al'ada'ul qur'ani anan da aka ce idan ba su tike daga wannan magana ba to ai a cikin wannan ayan muke ta waɗanda suka ce Allah ɗayan uku ne ko ba Allah annabi Isa ba ko to da sai a- Allah sai ya ce sai azaba ta shafe su da ya ce basu- in ba su bar wannan magana ba la masannahum azabun alim azaba sai ta same su to banda waɗancan kenan banda masu cewa shi Allah ne masu cewa Allah ɗayan uku ne su za a yi wa azaba banda wancan sai ya ce a'a laimasannan lazina kafaru duk ma wanda suka kafurta da irin wannan sai Allah ya musu azaba ba sai waɗannan kawai ba Hmm.
أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم afala ya tubuna ilallahi Allah ya ce duk masu wannan maganar har da sun ce ɗin sun kara wani sun ce masa Allah ko sun kara wasu ma sun ce duka Allah- alloli ne Allah ya ce ina nan da kofa zan karɓi tubansu su dawo su ce ni kaɗai ne Allah su shaida ni kaɗai ne abin bauta da gaskiya zan karɓi tubansu kuma zan gafarta musu a fala ya tubu na ilallah to ba sa zo su tuban ba wa ya nahu su zo su tuba su kuma nemi gafarar ubangiji wallahu ghafurur rahim Allah bai gushe ba mai gafara ne ga duk wanda ya ce na tuba kuma mai jin kai ne gare shi yayi masa goma ta arziki bayan ma da mai laifi ne bayan an share masa zunubin kuma har yanzu kuma haka Allah yake mai laifi ba ka tuba ba to astaghfirullah mm.
ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة Mm.
كانا يأكلان الطعام Mm.
انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون Allah ya ce malmasihu ibn maryama hakika annabi isa dan maryam kullum dai ana ta faɗar isa dan maryam dan ka san isa ba shi da jingine na wani abu wanda ya shafi in ba bauta ta Allah ba da Allah shi mahaifiyarsa maryam mahaifinsa kuwa a bai da mahaifi sai dai Allah ya aiko ruhi ya shiga cikin maryam shikenan kawai yana da mahaifiya kuma da ba a taba irin haka ba sai a ce to wannan abu ya yake a'a an taba yi a baya ai da kuma wanda bai da mahaifiya hawa'u kenan ga kuma wanda bai da mahaifi bai da mahaifiya ma duka adamu kenan mu kuma ga mu masu mahaifa uwa da uba haka, haka halitta Allah take dan haka Allah ya ce mal masihu ibn maryama shi annabi isa dan maryam bai zama wani daban ba illa rasulun ba farau bane sai shi ma manzo ne kad khalal min qablihi rusul kamar yanda manzanni suka wuce kafin shi an yi annabuwa ne annabuwa ne annabuwa ne sannan aka zo aka ce annabi isa duk manzanni ne na Allah min qablihi rusul kafin sa manzanni sun riga sun wuce to wa ummuhu siddiqatun kuma mahaifiyarsa to kaji shi annabi isa in kana neman wane ne shi a bauta a bayin Allah waye shi ka ce annabi ne mai girma rasulun manzo ne daga cikin ulul azami ma minar rusuli da Allah wato waɗanda Allah ya fi so a duniya gaba ɗaya da Allah ya halitta gaba ɗayan ta halitta ya yi duba irin nasa tun kafin ya yi halittan ma shi ya gama zaɓinsa ai ya zaɓi mumini akan kafiri kowane irin kalar kafirin kuma Allah ya zaɓi mumini a kansa sai me sai kuma ya zo ya zaɓi a cikin muminan ma waɗanda suka fi kowa kusanci da shi sama sama sama sama sama har a zo ƙarshe inda daga nan shi kenan ba sunan mutum a cikin daraja ta imani ya ƙure tunda ba annabi ba ne shi to wannan yana gaba da wani domin inna akramakum inda lahi a kaga akwai lallai a to wannan shi ya fi kowa girma a wurin Allah to shi ma duk irin girman wani bawa na Allah in ba annabi ba ne shi duk ibadarsa da duk yanda ya kai bai kai annabi ba annabi kuma kowane annabin ne an gane saboda haka to shi kenan sai ya zama me sai ya zama annabawa suna gaban duk wata halitta ta Allah gara mumini ana cewa tsakaninsa da mala'iku mala'iku sun fi mumini wasu ce kaza haka dai gashi nan amma annabawa lallai ko da saɓanin bai da yawa to ba a zo kan manzanni ba annabawan da ba manzanni ba kenan to manzannin na annabawa su kuma suna gaba da annabawan da ba manzanni ba haka Allah ya ce to a cikin kuma annabawan manzannin ma sai Allah ya zaɓi guda biyar babu kamar su babu kamar su waɗannan su ne annabi nuhu annabi musa annabi isa annabi ibrahim sallallahu alaihi wasallam sai shugaba ɗin su biyar ɗin nan duk wata halitta ta allah wannan ittifaƙan babu kamar su har mala'iku har kowa ma in dai halitta ce sunanta halitta kuma halitta duk abin da Allah ya sunansa halitta kuma ba ba ba, ba shi da wani sunan daban to waɗannan suna gaban su sannan kuma a cikin su biyar ɗin gaba ɗaya shi kuma halitta guda ɗaya tak kowace halitta tana ƙasanta a martaba amma bawa ne na Allah to don haka sai ya ce ashe kenan annabi isa idan kana so ka san matsayinsa matsayi ne babba domin yana cikin biyar din nan na ulul azumi minar rusuli to ya ishe shi wannan matsayin to mahaifi annabi isa fa sai ita ma Allah ya bata matsayinta yace ummuhu kamar an ce to shi mun ji matsayinsa ba Allah bane manzo ne mai girma to mahaifiyarsa fa da da ake cewa Allah ya ce a ummuhu ita mahaifiyarsa siddiqatu kaji sunanta kenan martabar ta kenan ta karshe maryam shine siddiqa wadda ta gazgata Allah ta gazgatu kuma a ibadar Allah ta cancanta a gazgata ta cikakkiyar baiwa Allah ce abotar Allah ita kuma ta gazgata dukkan abin da ya zo mata daga Allah wannan ai ya ishe ta matsayi domin me da ka duba ka gama ba wai yan uwan halitta ne suke ce mata siddiqa ba Allah ne da kansa yake ce mata siddiqa din to ai kaga matsayi ya kai da amma ba Allah bace ba annabiya ma bace ba zancen ba Allah ba ko annabiya ma ba annabiya bace don kauli da wasu suke cewa ai annabiya ce kamar yadda ibn hazm zahiri ya tafi cewa maryam annabiya ce saratu annabiya ce mahaifiyar annabi musa annabiya ce saboda mala'iku sun yi magana da su dukan su ukun nan kuma ga mahaifiyar annabi musa ma Allah ce auhaina ila ummi musa muka yi wahayi ga mahaifiyar annabi musa ita za a ce mun ba annabiya ba ce an mata wahayi da haka ya ce annabiya ce amma malamai ba su tare da wannan ko kaɗan saboda nassi na alkur'ani da Allah yake cewa wa ma arsana min qablika illa rijalan yuha ilaihim min ahlil qura ba mu aiko kafin kai ba kaf ya rasulullahi duk wani annabi ba mu aiko ko wani annabi ba sai namiji mazaje ne ko mazajen ma min ahlil qura yan binni eh min ahlil qura ai saboda kada aiko wanda bai san kan gari sosai ba da kaga ana kawo ana ko yanzu akwai irin wannan ai mutum ya shigo sai ce a dan can ne ai ya to haka to a annabi sai dan birni to saboda haka kaga annabi Allah sai ya ce illa rijalan ma arsalna illa rijalan kama haka aka ce hasaru ne ba wani annabi da muka aiko in ba mazaje ba to saboda kaga babu maganar wannan kuma wahayi da aka ce an mata ai kaga to kudan zuba shi fa da aka ce an masa wahayi shi ma wa awhara buka ilan nahali Allah yayi wahayi na ubangijin ka yayi wahayi zuwa ga kudan zuba annabi ne kaga wahayi kenan zaran kalmar wahayi ana ɗaukar ta akwai istilahi na shari'a akwai istilahi na luga to waɗancan duk da, da ummi musa da ƙudan zuma irin wahayinsu ɗaya menene wahayin su shine an kimsa musu su yi irin wannan wahayi in allah ya jeho shi kamar a cikin ƙirjin mahaifiyar annabi musa za ta ji ya saba wa duk wani raya-raya na tunani ba tunani ba ne ita ma za ta ji ya rabe daga tunani za ta ji umarni ne wanda yake da tasmimi dole ka yi kana jin kamar umarnin yana umarta ka a cikin zuciya kana gaba gaba kana gaba kamar wani abu na kora ka sai ta yi saboda wahayi ne daga Allah din kimsawa ce da ilhama da Allah ya kimsa mata sai ta yi shi ma kudan zuman abin da aka sa shi yayi ne yayi kawai ca aka kai kaza kai kaza kai kaza kuma abin da yake kenan to wannan shine wahayi da kalmar lugar larabci shine abin da aka kimsawa mutum ko kuma ko mai aka kimsawa ma da haka ita ma maryam ummu musa haka take ita ma maryama haka take da haka maryam dai siddiqa ce mai girman daraja ce a cikin mata dan har wasu ma suna cewa duk wata mace ta duniya tana karkashin maryama dan shine wani mai waka ke ta fudulan nisa bintu imranan fa fatimatun khadijatun summa man qad barra allahu wadda tafi kowace girma a cikin mataye shine bintu imrana ita kenan maryam sai kuma fadima sai khadija sannan aisha man barra allahu amma imamu suyudi sai ya ce a'a wal murtada taqaddumu zahara'i walau ala maryamu nilgar ra'i yace kai zance mafi yadda mafi inganci taqaddumu zahara'i fadima tana gaba walau ala maryam din ko akan maryam zahara to wannan kuma zance gaskiya shine tabbatacce shine mafi inganci me zai inganta shi a ya kamata in ka faɗa abu ka zo da me zai goyi baya soyayya ce kawai a mahaifinta ne ya nuna haka ya zo a hadisi na imamul bukhari kuma hadisin na aisha radiyallahu anha shi sa ka kyala waɗannan bayan allah yadda suke aisha ce ta rawaito hadisi wanda bukhari ya kawo shi a cikin littafinsa take cewa wata rana muna zaune tare da manzan allah sallallahu alaihi wasallam sai fadima ta taho sai ta ce kaga irin tafiyar ta tafiyar annabi sai ta taho da irin wannan tafiyar tata ta annabi ta doso kuma annabin ta taho ta zo ta zauna wajen annabi sallama kustab da annabi annabi ya sa ta a damansa ko a hagunsa hadisin ma haka ya ce sai manzan Allah ya dan kara mata magana baki sai ya mata magana duk wanda ya wurin ba wanda yake ji wanda ya ji magana sai aka kawai ta fashe da kuka can kuma tana kukan sai aka ga ya dan sake kara mata bakin sa ya magana sai aka kuma ta kilkile da dariya da aka tashi daga zaman sai Aisha ta ce ya aka yi ne Fadima ta ce a'a hakan dai aka yi ta ce ba za ta faɗa abin da aka yin ba shikenan sai bayan manzon Allah ya wafati da ɗan lokaci rannan sai Aisha take sake maimaita mata rannan ta miki ta ce to zan gaya miki yanzu ta ce farkon magana da ya min kara min ya yake ce min jibrilu na zuwa masa suna karatun alkur'ani a kowace shekara a irin wannan lokacin sau ɗaya amma wannan shekara sau biyu ya zo kuma akwai alamar lokaci yayi zan tafi fadima kuma in na tafi ke ce za ki fara biyo ni shikenan sai ta fashe da kuka tana kuka tana kuka sai ya sake kai baki sai ya ce bakin yi haƙuri ki zama ke ce shugaban duk wani ɗan aljanna na mata ba duk wata mace ta aljanna ta ƙarƙashin ki ya ja ya sake koma ce bakin zama ke ce shugaban duk wata mata na duniya ba ta ce sai na hau murmushi kuma na san alƙawarin sa alƙawarin Allah ne to wace mace ce tafi Maryam ba aljanna za a je a yi mata ta sha hidima ba to ga shugabarta nan fadima to kuma zancen a ce ita ce fudulan nisa ai ya tafi kuma ga ɗaya ma cewa ko kuma ke ce shugaban duk matan duniya maryam tana cikin matan duniya kuwa ba alamatan lahira take ba wa ummuhu siddiqatun mahaifiya ta annabi isa siddiqa mai yawan ba da gaskiya ce kana ya kula ni ta'am sai allah ya zo da kuma abin da zai nuna bashariya ta cewa mahaifiyar annabi isa mutum ce halitta ce ba allah ba ce ba annabi isa mutum ne halitta ne ba allah ba ne me yasa kana ya kula ni ta'am don sun kasance suna cin abinci shi ko duk mai cin abinci yana da bukata in bai ci ba zai ji yunwa allah kuma baya jin yunwa in Allah ne da inda alloli ne ba za su ba su bukaci abinci ba wanda ya ci abinci kuma zai ji zai bukaci ya fitar da shi shi ma to da haka wannan shi ya nuna bashariya ta su cewa ba alloli ba ne ba mutane ne masu girma a wurin Allah unzur idu baya annabin ya annabin rahama kaifa nubayyinu lahumul ayati yaya muke bayyana wa waɗannan mutane masu wannan maganganun ayoyinmu a bayyana a fili a hankalce su gane a shari'ance su gane muna yin wannan duka sun manzur sannan sake duba kai mai saurare ko ba ma annabi ba sallallahu alaihi wasallam kai ma duba da hankalinka anna yufakuna ina ake juyar da tunaninsu ba sa iya gane wannan bayanin namu dalla dalla a fili to
قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم قل gaya musu ya annabin Allah cewa a ta'buduna min dunillahi yanzu kwa bauta wani Allah ba Allah ba wanda shi wannan wani Allah ma la yamliku lakum barran wala naf'an ku bauta wa abinda ba shi ba zai mallaki bai mallaki cutarwa ba ko amfanarwa ba li'anna barra annafi'a huwa Allah wanda zai cutar ma'ana ya azabtar da kuma ya amfanar wanda ya bi shi ya amfanar da shi wanda bai bi shi ba ya azabta shi waye wannan Allah ne to duk wanda kuke bautawa yanzu kai ran da mai bautar gunki ranar da baka je bautar gunki ba wace azaba yake ma me yake ma babu idan kuma kai me yake baka ya za ku bauta wa a hankalce ma kaga wannan hankali ne ma kawai aka sai baka kyala ma maganar shari'a hankali wanda duk ba zai baka ba ba zai hana ka ba to me ruwanka da shi bari haka yi masa bauta ma la yamliku lakum darran wala nafa'a wallahu amma ubangiji huwa sami'u shi in an kira shi yana ansawa gunki ana kira shi ya ansa baya ansawa baya jin ma bare ya ansa al-alimu Allah masani ne shi gunki fa ba abin da ya sani to ashe shi ne abin bauta kenan Allah da yake sami'u alimu shi ne abin bauta to قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل الله يتشي قل يا أهل الكتاب كتشي يا أهل الكتاب إذن ذا أكرا أهل الكتاب wani lokaci akan abin da duk suka yi musharaka akai to da hudu da nasaran gaba ɗaya ake in kuma ba su ba sai ka ji an ce ya banu isra'ila nan da yadda banu isra'ilan da su yahudu duk su ake kira a basu wannan saƙon allah ya ce ya ku ahlal kitabi la tagalu fi dinikum kada ku sake ku yi guluwi a cikin addinin ku me guluwi shine kai hukunci da daga martabar abin da martabarsa bata kai ba kai guluwi shine ifradi ko kuma kai tafaridi martabarsa goma ce ka rage masa biyu ka ce masa takwas ce kayi shi kuma anan kayi tafaridi ifradi kuma ka ƙara masa biyu ya zama sha biyu to duka ku yi wannan a cikin addini ba a son ka ɗara inda aka aje ka la ta galu fi dinikum ku yahudu kun yi guluwi a addininku don me kun cewa annabi isa kun yi tafariɗi domin annabi isa manzo ne na Allah amma kuna jefa su kowane isra'ila kuna jifa annabi isa cewa an haife shi ba da uba ba da aka ɗan da ya zo ba daidai ba ne ai kaga wannan tafariɗi ne ku daga martabarsa annabi na ne na Allah kaga ba su kai shi inda ya kai ba kenan ya kuma wuce inda suka aje shi to ku kuma nasara kuka ce duk ya wuce nan ma ai shi ɗayan biyun uku ne na Allah ko kuma Allah ne shi Allah ya ce a kakkui guluwi kakku wuce nan wani mana da haka dukkanin wuce wuri da rashin kai wuri ba daidai ba ne a cikin addini to ba wai sai akan annabi isa ba akan akan duk wani abu ko meye shi ka tsaya daidai nan wurin kada ka ƙara kar ka rage abin da aka ce ka yi kenan shi yasa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Aliyu dan Abi Dalib yake masa wata kalma kamar albishir ce kuma ga ta nan kamar garin da take dai yace ya haliku fika rajulani mutum biyu za su halaka akan ka Aliyu dan Abi Dalib yace muhibbun galin wa mubghidun galin mutum biyu sai sun halaka a kanka da mai so mai zurfafawa cikin soyayya ya kai ka inda baka kai ba da kuma mai ƙinka mai zurfafa cikin iyayya shi kuma kafi haka bai aje ka inda ka kai ba duk kowaye wannan ya halaka to haka ake son yan uwa ba sai aliyu shi ma dan abi talib radiyallahu anhu ba dukkanin bayin allah malaminka ne shehinka ne wane ne duk wani mai martaba a wajen Allah kada ka ba shi martaba ta wuce martaba ta bashariya irin nasa idan kuma yana da ita karka hana masa duk wanda ya ɗauki tafarkin Allah ya zama na Allah cikakke ba shi martaba ta bawan Allah cikakke wanda kuma ya zama hakan kuma kada ka ba shi wani abin da ya wuce kuma nasa ka kai shi wata martaba da ba tasa ba ta fi ƙarfinsa a'a ka bar shi a matsayinsa na bawan Allah cikakken bawan Allah masoyin Allah ko cikakken masoyin Allah masoyin manzan Allah cikakken masoyin manzan Allah wace martaba za ka yi ta wuce wannan in dai har ya hauta din to wannan shine daidai da kan mu ringa tafiya ba cikin haske na addini ba la ta galufi dinikum da su ake mu ma da mu ake kada mu saki mu wuce wuri a cikin addini wala tattabi'u ahwa a qaumin Allah ya ce kada ku bi soye-soyen rai na waɗansu mutane ƙabdalu min ƙab wanda su ɓata kafin wannan lokacin san rai Allah ya ce kada a bi shi na waɗansu mutane shi san rai ainihin gundarin san rai abin zargi ne ko abin so ne abin zargi ne to san rai kun ji ya ce abin zargi ne to ni raina raina yana son Allah yana son manzan Allah san raina kenan yanzu yaya wannan abin zargi ne aha ashe zaran san rai kawai ba shi ne abin zargi ba me ya so ran a nan zargin yake fadawa ko a cire zargin idan san ranka wani Allah ya sa yanzu kai ka ce san ran abubakar abin zargi ne ko ba shi da san rai din to me abin san sa ayya madalla da san rai irin na abubakar to amma akwai masu san rai sun ɗauko hawa abubuwa waɗanda san rai marasa kyau na bauɗaɗɗu wannan san rai mara kyau kenan wancan kuma san rai mai kyau shi yasa a nan ma wannan ayar za ta baka wannan karatun da na baka wala tattabi'u awa a qaumin qabdallu min qabl an sifanta mutanen da aka ce kakku bi san ransu su waɗannan san ransu batacce ne sun bata to kakku bi san ran batattu to san ran gyaran rufa yawa qabdallu min qabl kada ku bi to kuma da suwa Allah yake wannan maganar a yanzu mun ji dai da ahlul kitabi ake ta magana to ahlul kitabi da aka ce kada si wannan kasi wannan na zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam Allah yana cewa kun ga ahlul kitabi na bayanku ku yahudu ku nasara sun wuce wuri wasu sun yi jifa wasu kuma sun daga abin da bai kai ba suka kai shi to ku ka ku haka kada ku bi san ran waɗancan waɗanda suka bata qaddalu min qabl bayan sun bata dama sun tsaya kan batansu waɗannan bai ishe su ba wa aballu kasiran kuma suka batar da wasu da yawa daga cikin bayan Allah wa ballu an sawa isabil suka bata daga tsatsakin hanya abinda ake cewa tsatsakin hanya wanda duk yake tsatsakin hanya ai ba zai bata ba wanda kaga ya bata ya koma gefe dan in ka raba hanya uku ga wanda yake kan daidai wannan yana gefe wannan yana gefe ya faɗa wata hanyar daban amma shi wannan yana kan tsakiya ai ba za ka bar hanya ba sai ka koma gefe tukunna sannan kuma sai ka wani wurin daban shi yasa ake kira sawa'u sabil din ake kiranta da haka tsakiyar hanya wato hanya madaidaiciya kenan wanne wace ce wannan ita ce hanya ta addinin musulunci ita ce hanya ta addinin muhammadu a yanzu ba wata sawa'is sabili sai tafarkin annabi muhammadu a baya can akwai wasu sawa'us sabil din tafarkin annabi Musa sawa'ul sabil ne ga wanda suka bi daidai da annabi abinda annabi Musa ya faɗa amma bayan annabi Muhammad ya bayyana ko da tafarkin annabi Musa yana nan na daidai din a ran nan ba sawa'ul sabil bane ba sawa'ul sabil ya dawo cikin addinin musulunci na annabi Muhammadu shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wallazi nafsi biyadihi ma yasbi'u bi yahudiyyun wala nasraniyyun wala yu'min wala yu'min bi illa dakhala nara ice na rantse da ubangijin da raina yake a hannunsa babu wani ba yahude da zai ji motsin na bayyana na zo ko ba na sare da zai ji cewa gashi na zo aike na na zo kuma bai bi ni ba ya bar abin da yake kowane iri na addini wallahi sai ya shiga wuta ko me yake yi amma kafin annabi muhammad ya zo in daidai yake zai shiga aljanna ai akan abin da yake yin amma tun da annabi muhammad ya zo sallallahu alaihi wasallam an ce a aje kowane abu kowace fitila a kashe ta sai fitila annabi muhammad ce mai haske to
لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون الله لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود الله يتي أنتيني أني لأنا أني ستدى waɗanda suka kafirta daga banu isra'ila wannan nisatar da tsinuwar daga ina ya zo allah ce ala lisani dawuda su banu isra'ila allah ya tsine musu su ne suka ji wannan tsinuwar daga bakin annabi dawuda su kuma nasara suka ji daga bakin annabi musa zalika wannan la'an ɗin wannan ita tsinuwar ta faru ne ta tabbata gare su nabi ma asau da sababin sun saba ba haka kawai Allah ya nisantar su daga rahamarsa ba a'a wannan ya faru ne daga abin da yake na sabawa da suka kasance sun yi wa kanu ya duna kuma suka kasance suna tsallake iyaka suna tsallake wuri su ne suke cewa ai su nasara ai kaga su ne suke cewa a saukan mana da ma'ida daga sama qalat taqullaha in kuntum mu'minin ku ji tsoron Allah ba sai Allah ya sauka muku da wani abu ba sai suka ce qala nuridu an nakula minha muna so mu ci wa tadma inna qulubuna mu ji zuciyarmu ta natsu ta nutsu wani alama an karsa rakatana wa nakunu alaiha min shahid mu san cewa lallai abin da kake gaya mana ya gaskiya ne saboda ga sako ma daga Allah kuma mun shaida sai ala isa bin maryam allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين to sai annabi isa ya addu'a Allah ya saukar sai Allah ce qala law inni munazziluha alaikum to zan saukan muku da wannan ma'ida amma fa man yakfur ba'du minkum in na saukan muku kuka zo da sifa ta kafirci fa in u'azzibu azaban la u'azzibu ahada min alalamin sai ne masa azabar da ba a taba yi wa wani mutum a cikin alam na duniya ba to kuma Allah ya saukar din kuma suka ce kuma suka kafirce to su aka mayar alhanzir to su ne aka mayar alhanzir shi sa Allah ce zalika bima asau wa kanu yatadun mun musu haka ne dan sabawa da suka yi kuma sun tsallake iyaka to كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون akwai kamar akwai abin da larabawa suke cewa masu larabci suke cewa kamalul ittisali ko shibhu kamalul ittisali idan kaga jimla ta zo an gama an ga wata jimla za a tashe ta amma an kisa wau an kisa komai a tsakaninsu to ana ganin suna da waccan da wannan suna da kama kenan shine ake cewa kamalul ittisali din akwai kamala ta saduwa shi sa da sai a ce wa kanu sai aka ce a kanu layata na hauna kamar an yi tambaya ne cewa Allah ka ce kai musu wannan azabar saboda abin da suka kasance suna yi na sabawa kuma da tsallake wuri me suke yi sai Allah ce kanu layata na hauna an munkarin fa'aluhu kaga shibhu kamalil ittisali kenan aya baya da ta gaba suna da kama suna da haduwa da juna sai Allah ya ce sun kasance layata na hauna an munkarin ba sa har hana junansu don tanahi akwai maganar tafa'uli a ciki wannan baya hana wannan wannan baya hana wannan shine tanahi ba sa har hana junansu an munkarin daga barin aikata aiki mummuna fa'aluhu bari ma aikata shi suke yi Allah ce labisa ma kanu ya fa'alun tir da abin da suka kacce suna aikata shi to anan kaga sababin azabar da aka yi musu saboda wannan ne kenan la ya tanahuna an munkarin fa'aluhu to mu kuma ba in dai har Allah ya zarge su da wannan in zai yi alfasha baya hana wannan wannan ma baya hana wannan to kun ga ashe kenan lallai rashin yin wannan sababi ne na yin azaba kenan to sai akan yahudawa kawai ko mu akwai wani nassi da ya ce mu in mun yi ba komai su yahudawa ne ake wa azaba idan ba su yi haka ba ba mu da wannan nassin babu shi sai ma abin da ya karfafi cewa in mun yi mu ma haka za a yi mana to da haka ashe wajibi ne ga kowanne ba sai malam ba wani yake ga wai shi wa'azi sai malam eh kowa malam ne na abin da ya sani yanzu dai wanda bai taba zuwa gaban malami awa ɗaya ba tun da yake bai taba zuwa gaban malami awa ɗaya ba musulmi ne kuma ai ya san dai sata haramce ko ko bai je sa littafi ba ya san ha'inci haram ne ko ya san yi da mutum haram ne ko ba zai iya kawo nassi na qur'ani ko na hadisi ba haramun da ya sai haramun ne ai ya ce haramun ne to malam din wannan ne in ya ga wanda bai ma san haramun din ne bane sai ya ce kakkai ko kuma in ya ga wanda ya sani ya ki sai ya faɗa wata ran malam din ma zai ga yawa haramun ne shi wanda bai san kowane nassin ba ma amma ya san wannan to malam zai ga ya zo zai yi da mutum ya ce akramakallahu mun ji kamar kuna faɗa cewa fa yi da mutum haramun ne ya gaya masa da haka to tanahi kenan abinda ake so kowa ya zama fa'ili ya zama fa'uli laraba suna ce akwai fa'ili da fa'uli to kamata ya kowa ya zama fa'ili ran da ka zama fa'ili kai ne mai hanawa in ka zama fa'uli kuma a hana ka aiki ya fada kanka da haka ko malam aka ga zai ba daidai ba sai a tuna masa akar makallahu shikenan wani lokaci in ka ce haka ma kai shiru shikenan ya gane tunda ai dama shi masanin ne eh to da haka lallai ne sai an ringa hana juna abin da bai daidai ba ko uba da ɗa ba hana wannan ba amma ba can za ka yi baba ka zama kafiri ba ko kuma baba ka zama abin da ka zama ko baba ka jefa masa wata sanda ko ba haka ake yi ba ba haka ake ba idan mahaifinka ya zo da irin wannan sai ka ɗan yi murmushi aka baba wallahi wannan abubuwan mutane kai mutane ba ke wallahi sai su sa mutane su ringa faɗar abin da Allah ma bai abin da ba kaga yanzu wannan kaga laifin da suka yi din shi ya jawo gashi ka kana kana yi kana faɗar abin da watakila kaga wannan sai ka dai faɗi abin da siga ta kakkaucewa amma dai ka gaya masa ba daidai ba kawai amma waɗanda ya yi da su ne suka jawo ya yi da su to shi kuma ya ba daidai ɗin ba kenan to ala ayi halin dai ka nuna masa ba daidai ba ne da ya kamata kowaye ka nuna masa ba daidai ba ne da ya kamata a gaban shari'ar Allah ba kowa ba kowa shi mahaifin ba shi ba Allah ne ya haɗa ka da shi bai ce ka bi shi in ka bi me kake nema a wurin a wurin wa kake neman biyayyar ladan biyayyar ba wurin Allah ba to kuma sai ya ce ka saba a babu wannan shi yasa mai ahalari duk ahalari yake cewa la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliqi makhluqin habbaban yana ciki to da haka a ce a ƙara kula a dinga hana juna abin da bai kamata a yi shi ba kanu la yatanahuna an munkarin fa'alu labisa ma kanu yaf'alun to ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون الله ترى كثيرا منهم كان غنن da yawa yawa daga cikin su ya Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam yatawallawna alladhina kafaru suna jibultan waɗanda suke kafirai daga daga mutanen Makka gashi ahlul kitabu ne su ma abota addini ne amma sun fi kusanci da mushrikai a kanka labisa ma qaddamat lahum anfusuhum an sakhid Allahu alaihim yace tir da abinda kawunan su suka gabatar musu cewa Allah ya yi fushi da su an sakhid Allahu alaihim din shine eh, makhasusun bizammi Shi- shine shine shine mahallin zargin ma din ita ko ta zama fa'ila ko tamyizi kuma kamar labisa shay'an qaddamat lahum anfusahum anfusuhum ko kuma labisa shay'un in fa'ilat tazo in in fa'ilin tazo shi qaddamat lahum anfusuhum imma ya zama badali ko ya zama tamyizi shi kuma abinda su suke yi yahudawa ya zama su ma'abota littafi ne da suka san Allah ta hanyar littafinsu amma suna jibinta waɗanda suke mushirikai Allah ya ce tir da abin da suke gabatarwa kansu wannan na ƙarin azaba kan azaba domin me domin ranar alkiyama hum fil azabi khaliduna su, al- su hum khaliduna fil azabi su masu dawwama ne a cikin wuta a cikin azaba da wa- wannan aikin da wannan sama da suke irinsa mm.
ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون walau kanu yuminuna billahi da a ce sun yi imani da Allah su Yahudawa da Nasara imani na gaskiya sun yi imani da Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sun yi imani da abin da aka sauka wa Annabi Muhammadu shine Alqur'ani matakhazuhum awliya da ba su riki kafirai masoya ba da sai su riki musulmi su ne masoya Allah ya ce walakin na kathiran minhum sai dai yawa yawan daga cikin Yahudu da Nasara fasiquna masu fita daga barin haddin imani ne Mm.
لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم كسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون Allah ce latajidanna ashaddan nasi adawatan lillazina amanu alyahuda wallazina ashraku wallahi ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam zaka samu mafiya tsananin gaba da tsi- da kiyayya ga muminai sune yahudawa sannan mushrikai kuma za ka samu wallahi ya rasulallahi za ka samu mafiya kusantar soyayya ga muminai su ne waɗanda suke cewa mu ne nasara kamar an tambayi ubangiji me yasa aka samu yahudawa sun fi tsananin ƙin musulunci da su da mushirikai sai Allah ya ce zalika wannan kusancin soyayya da aka samu daga su nasara zuwa ga musulmi bi anna minhum qissisina saboda a cikinsu akwai qissisina malamai masana Allah wa ruhubanan da malamai masu ibada wa annahum la yastakbiruna kuma cewa lalle su ba sa girman kai daga barin jin gaskiya to kaga anan dama can dai banda a yanzu a da a lokacin da annabi muhammadu ya bayyana sallallahu alaihi wasallama mutane hudu ne kalar su kala hudu ce akwai yahudu addininsu daban littafinsu daban annabi ya same su akwai nasara addininsu daban littafinsu daban annabinsu daban annabi ya same su sai na uku akwai mushirikai kuma wanda su ba addinin ba littafin annabin kuma sai yanzu ya zo kaji uku mushirikai kenan kaji uku to shi kenan sai waɗanda suka imani da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama to an ƙara na hudu kenan kaga su guda hudu kenan wannan nau'in mutane hudun haka aka zauna wani lokaci ga mushirikai ga yahudu ga nasara ga musulmai to sai allah ya ce bari ku ji yadda dangantakar waɗannan mutanen suke da musulmai in aka ɗauke musulmi saura ba ukun ba sai ya ce wallahi ya rasulallahi allah ya rantse da kansa ya ce za ka samu da yahudu da mushrikai su ne mafiya ƙiyayyen muminai sannan mushrikai da yahuda ne lamba ɗaya sannan mushrikai to saurawa aka bari saura nasara sai Allah ya ce kuma lallai ya rasulallahi za ka samu wanda kuma ya fi kusancin soyayya da muminai su ne nasara to kama an tambayi ubangiji me yasa sai ce saboda waɗannan abubuwa a cikinsu akwai malamai masana Allah waɗanda kuma ƙur'ani na sauka suna kallon yana daidai da irin abin da aka sauka wa annabinsu sannan akwai masu ibada ita ko ibada tana hore zuciya ba ta ƙe kasantar da ita a cikin nasara abu na uku ba su da girman kai to a nan an ɗauko duk wannan abin da aka faɗa su kuma waɗancan suna da kishiyarsa kenan shi sa ba su samu soyayyar ta muminai ba an fahimta to wannan shine fariki kenan to amma in kai tambaya ka ce ah to yanzu nan ba daɗewa muka ji an ce nasara suna cewa masihu allah ne ma gaba ɗaya wasu su ce kuma ɗayan alloli ne guda uku yanzu wannan bai fi laifi akan su yahudawa su ba su faɗa haka ba su ai laifin a kalmomi da wannan ai shirkar ta kai ƙarshe ta nasara to ya kuma anan gashi yabo ya zo musu daga Allah akan kuma yahudu an ce suna gaba da yahudu aka ce suna gaba da su akan me shine za ka kalla ɓangaren musulmi dangantakarsu da musulmi ba dangantakarsu da Allah ba lillazina amanu lillazina amanu duk akan wannan ake magana sun fi son musulmi duk da wannan katobarar tasu misali waɗancan kuma ba sa son musulmi duk da ba irin wannan katobarar suka yi ba to shine abin da za ka faɗa to وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين wannan ayar dalilin saukarta kamar yadda imamu ɗabari ya fitar da hadisi sahihi kuma hadisan sun fita daban-daban amma wannan da ya fitar sahihi ne cewa lokacin da farkon musulunci da musulmai suka dan fara yawa sai kafirai mushirikai suka dinga bi suna cuta da azabta masu rauni wanda ba 'yan cikin makka ba ko kuma waɗanda ba masu nasaba mai ƙarfi a cikin makka ba su ne musu azaba sai manzan Allah ya ga haka to manzan Allah sai ya umarni da cewa to ai kafin Allah ya umarni da cewa ai hijira gaba ɗaya yana tunanin ya kamata su bar cikin garin makka sai manzan Allah Allah ya haska masa cewa to su tafi ƙasar habasha garin najashi su tafi can sai ya ce ku je can domin nan ne akwai sarki da ba a zalunta kowa gabansa shi kuma ba nasare ne shi sai wata kaɗan daga jama'a na sahabbai suka fara gaba daga baya wasu wajen mutum tamanin suka bi a ba sai su mutanen makka waɗannan mushirikan suka ji labarin ga musulmi na kwararawa habasha ba sun tafi sai manyan maka suka yi tunani suka yi shawara cewa a tura da hadiya mai ƙarfi a tura da masu zalaƙa masu fasaha su je su dawo da su daga can don su dawo da su a hannunsu ma kuma a samu damar azabta su da kyau sai suka tafi su amur ibn la'as a lokacin su ne suka tafi su abdullahi ibn rabi'a su aka tura suka jagoranci tafiyar suka je suka samu najashi kafin su je su same shi hadiyoyin nan suka dinga bin manya-manyan fadawa kowa a cika masa a jihu saboda su suka fi sanin sarkin yadda yake a shiga da kyau aka zo fada suka zauna sarki ya ce me ke tafa da ku ya manya-manyan mutanen makka suka ce eh na farko dai muna zaune mu muna zaman zamanmu muna zamancinmu muna zaune muna bautanmu da muka samu iyayenmu da kakanninmu suna yi katsahan sai ga wani ya zo ya ce wayan aiko shi ya zo ya rikita mana addininmu ya raba tsakanin uwa da ɗa eh, uba da ɗa dangi da dangi ya yi haka ya yi haka saboda haka waɗansu mutanenmu kuma waɗanda ba masu cikakken abu ba suka bi shi saboda haka ya- yanzu shi ne suka taho nan su zo kai ma su ɓata maka ƙasarka don haka abin da muke so ba komai muke so ba ka ba mu mutanenmu mu koma da su sai ya ce a ba ya haka ba a kira su a kira su mu ji ta bakinsu shikenan sai aka kira su suka tawo jumla gaba ɗaya sai suka naɗa jafar bin abi ɗalib cewa shi ne sifika nasu mai magana ya zo ya ce yaya me lamarinku jafar ɗan abi ɗalib shi ma ba dama ya ce ya sarki muna zaman zamanmu muna zaune ba mu da aiki sai cin mushe sai jahilci sai babba ya danna ƙarami ƙarami kuma dole ya haƙura alfasha ba wadda ba ma zowa muna binne 'ya'yayenmu da ransu babu zumunci katsayan Allah ya aiko mana da wani bawansa ya ce daga Allah yake ya zo mana ya haɗa zumunta tsakaninmu ba dangin iya ba na baba muna son junanmu muka daina alfasha muka daina cin mushe muka daina bautar gumaka mu- mu gina abu mu bauta masa ya zo mana da tsaye da sallah ya zo mana da muka- mu kaɗaita Allah shi kaɗai ya dinga faɗa ya dinga faɗa ice sai waɗansu mutane daga cikin ‘yan uwanmu kuma wanda muke tare da su a da suka ringa kama mu suna azabta mu ba mu yi musu komai ba banda wannan abin da kaji muna yi shi yasa sai shugabanmu ya ce mu taho nan wurinka kai sarki ne da ba a zalunta wani a gabanka saboda haka shi yasa muka zo ba mu zaɓi waninka ba muka zaɓe ka ya ji su sai ce to in dai wannan ne ni ban ga wani abin da za a ce an zo da shi wanda yake na ba daidai ba karanta me kuke da shi wani wanda aka saukan masa shi da ya ce an saukan masa kana kuna da wani abu yanzu ya ce akwai ya ce bismillah sai shi jafar ya karanta suratu maryam kaf he ayin sad zikirun rahmat ya tafi ai yana karatun nan akwai manya-manyan dama nasara a wurin masana littafi sai hawaye shine ayar da za a karanta yanzu za ku ji Allah ce idan suna suka ji abin da aka saukan maka tafidu a tara ayunahum tafidu min ad-dam'i mimma arafu min al-haqq zaka ga idan suna kwaran yadda hawaye saboda sun san gaskiya sai kuka ya ga- gama karatu sai ce wallahi wannan ya yi daidai da abin da yake sauka cikin mishkatin annabi isa yadda aka sauka wa annan musa wahayi haka muka ji sauka wannan ayoyin ku yi tafiya ku ku yi yadda kuke so a cikin gari shikenan suka tafi mutanen maka abin ya bata musu ne ba su ji daɗi ba bayan nan washe gari suka kulla suka tafka suka kulla suka tafka suka ce "Ai, akwai wata banda wannan sai suka dawo kamar za su sallama da sarki suka ce "So, sarki akwai abin da muka manta ba mu gaya maka ba fa yace me yace ka ji ko abin da suke faɗa kan shi annabi isa na ku dan maryam ta shi bawa ne ma bawa sosai ta ce a to ban ji wannan ba a sake dawo da su aka sake dawo da su ya ce to me kuke cewa akan isa sai ce isa alkur'ani ya yi magana a kansa ya ce isa bawa ne amma na allah wanda allah ya bashi kaza ya bashi kaza ya bashi kaza ya bashi kaza ko mahaifiyarsa ita ce wadda allah ya mata kaza ya mata kaza ya mata kaza ba a samu wata mace da aka yi mata irin abin da aka yi mata ba da ya ringa faɗar irin yadda ƙur'ani yake wasafa annabi isa sai shi na ja shi ya ɗauki ice ice haka yana ɗan cokale-cokale da shi yana gama ya ce wallahi ba su ƙara ba su rage da abu- daga abin da Allah ya wasafa annabi isa cikin attaura ta gaskiya ba shikenan yace ku je daga nan kuna cikin lamuni na ma aka ƙara musu lamuni ya kashedi da duk wanda ya taba su ya haɗu da shi to dalilin saukar wannan ayar da mala ya ja kenan wai za sami'u Allah ya ce wai za sami'u ma unzil ila rasuli Allah ya ce idan suka ji abin da aka saukar wa manzo sallallahu alaihi wasallam na alqur'ani tara a ayunahum zaka ga idan dunan su tafidu min dam'i tana kwararar da hawaye mimma arafu min alhaq saboda abin da suka sani na gaskiya ba sa yin shiru ma ya na suna cewa rabbana ya ubangijinmu amanna mun yi imani da wannan annabin naka ma faktubna ma ashahidina rubuta mu cikin ashahidina to wane shahidina din masu shaida la ilaha illallah muhammadur rasulullah shi suke nufi ko ku faktubna ma ashahidina rubuta mu daga cikin masu shaidu shaida al'umma annabi muhammadu kenan don su ne za su yi shaida ranar alkiyama to mu ma samu cikinsu dan da ba cikinsu muke ba rubuta mu a cikinsu Allah mu zama mu ma al'ummar ta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam domin ranar alkiyama kamar yadda ya tabbata hadisin Bukhari idan an je ranar alkiyama annabi Nuhu shine farkon manzani za a fara zuwa da shi Allah ya ce wa annabi Nuhu yaya ka isar da sako ya ce Allah na isar da sako sai Allah ya waiwayi al'umma annabi Nuhu ya ce ya isar da sako suka ce ba wani sakon da ya zo mana mu sai Allah ya waiwayo wajen annabi Nuhu ya ce to yaya waye zai ma shaida ya ce muhammadu wa ummatuhu annan muhammadu da al'ummarsa su za su yi min shaida sai mu zo mu ce mun shaidar annabi nuhu ya isar da saƙo gare ku su ce ato ya ba kuma za mu yi da ku ba za ku to ku yi mana shaida mu ce Allah ka faɗa cikin littafinka na alƙur'ani mun ji da wannan muka shaida magana ta ƙare to ba mu zama shaidu ba to sai waɗannan al'ummar ta nasara a lokacin suka ce fakatumna ma ashahidina rubuta mu cikin waɗannan wanda suke masu shaida wanda za su shaida ranar alkiyama shi musulmai kenan kuwa to وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين kamar idan waɗansu masu tsegumi ko su mushrikai ko ko yahudawa sun ce kai yaya ku da kuke kan addini naku ku ma tsohon addini sabon addini ya zo ya janye ku ku imani suka ce wa malana la nu'minu billah meye zai hana mu mu imani da Allah wa ma ja'ana min alhaqi da abin da ya zo mana na gaskiya mun ji ta ratsa mu wa natma wa ayyukilana rabbuna kuma muna kaunar ubangiji muna tsammani muna tabbatar domin tsammani na mumini a wurin Allah inda kyakkyawan tsammani ne kamar tabbas yake eh muna fata Ubangijinmu ya shigar da mu tare da mutane salihai, suwaye salihai, manya-manyan almajiran annan Muhammadu shi su suke nufi, mu zama irin su Abubakar, su Umar, su Aliyu, su ne. To, فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين Allah ya karbi ya karbi addu'ar tasu ya karbi imanin nasu fa asabahumullahu sai Allah ya musu sakayya ya karbi abin da suka faɗa suka nema din nadma wa an yudkhilana rabbuna ma alqawmi salihina to kamar Allah ce na shigar da ku fa asabahumullahu bima qalu sai Allah ya musu sakayya kyakkyawa da abin da suka faɗa da me jannatin tajri min tahtiha al-anhar da aljanna wadda korama take gudana a tsakaninta in ba Allah ba waye zai irin wannan ai imma lokacin da Allah ya ce sun ji sun yi imani sun yi burin Allah ya sa su cikin muminai a wannan lokacin ne Allah ya ce na saka muku ma da aljanna har an ba su aljanna tunda lokacin shiga aljanna bai ba amma ana faɗa da yanzu kamar suna cikin aljannar saboda shi mai yin ne ba wanda zai gaza ba Eh, kai wanda ba za ka iya abu ba kai ne idan abu ya yi nisa sai ka ce to ban sani ba ko na kai lokacin ko kuma a wanda zan waya kai lokacin amma su har Allah ya yi musu bukin eh, ya sa su cikin aljannan ma ya karɓi aikin kuma su 'yan aljanna ne tun sannan aljanna da ƙoramai take gudana ƙarƙashinta kuma in sun shige ta khalidina fiha za su dawoma a cikinta wa zalika jaza'ul musinina wannan shine sakamakon kowanne da ya zo da ihsani a wurin Allah wannan mutane me suka zo da shi ihsani miƙaƙƙen imani sadajjen imani imani mai ikhlasi an karanta ƙur'ani sun yi kuka zuciyarsu ta miƙu zuwa ga Allah sun nemi su shiga cikin silki na bayan Allah Allah ce na karɓi na karɓa to sai Allah ya ce har yanzu wanda ya yi haka sakamakonsa kenan to bayan Allah mi haka mana mu doshi Allah da miƙaƙƙen imani da tuba kyakkyawa da imani tatacce mu je wa Allah da wannan mi kuka cikin dare ka karanta alƙur'ani kai kuka daga nan nema aka ce akwai hanyoyi ake son ake son in za ka karanta alƙur'ani ka yi yadda zai baka kuka ku karanta alƙur'ani ku karanta shi yadda zai baku kuka ko kuma ku yi yadda za ku ba da kuka ku masu karatun me yake sa bawa ya ji ƙur'ani ya yi kuka na farko lokacin da kake jin alƙur'anin kau da hankalinka da zuciyarka da idanka daga wanda yake karanta alƙur'anin tafi zuwa wanda yake ake faɗa ƙur'anin zancensa a ƙur'anin shine Allah ba alaramma za ka kalla ba kalli abin da alaramma yake yi kana sauraron so ake in ana karanta qur'ani ka ji kamar kai ake saukarwa da shi kai kadai ba kowa kusa da kai ma Allah ne yake magana da kai to ka miƙa zuciyarka da hankalinka cikin wannan to shi zai sa ka fara jin me kake me ake yi to idan ka ji wani lokaci ana ruwa na fushi irin na Allah ba zai baka kuka ba kai kuma kai ga ka me sabo madawwami ma cikin saban ka ji Allah kuma na irin faɗar fushi kan masu sabo wannan ba zai baka kuka ba zai baka idan ka ji ana ruwan rahama kai ko ga ka Allah ya yi ka mumini jin daɗi ba zai baka kuka ba duk to kuma ƙur'anin abin da ake kenan ai daga rahama sai azaba daga rahama sai azaba da haka mutum ya zama yana kai kunnensa wajen wannan idan ka kasa baka jin mai ƙur'anin yake cewa to kawai sawa zan kafa Allah ne yake magana a wannan ba ƙarin harafi ba ragin harafi ka hararo girman Allah ya baka kuka ko baka jin larabcin Allah ya taimake mu Allah ya sa mu dace Allah ya ba mu imani sabiti ya bude kirazan mu da abin da zai raya mu a duniya mu tashi da shi a lahira alhamdulillah rabbil alamin